أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shine daidai da sha biyar ga watan shida shekara 2019 a wannan masallaci da ke nan Ghana Road mai sunan wannan masallacin to masallacin sayyidina Abubakar As-Siddiq a kamar yadda 'yan uwa mata suka sani wasu daga cikinsu sun kai min ziyara cikin watan ramadan sun nemi eh kafin watan ne ko haka ne na tana kafin watan ramadan din ne sun nemi samun halattar in zo karatu to kasantuwar ina sakkwato bana gari yasa ba zan iya zuwa ba to sai na ce musu insha Allahu in na dawo bayan sallah za a samu lokaci irin wannan wanda yake da munasaba don a karanta kamar yadda shi mai gabatarwa ya faɗa ya ce wa'azi ki wannan ba wa'azi ba ne shi wa'azi yana da bambanci wannan daura ce wacce ta kunshi wata matsala daga cikin masa'il naku na mata wanda ya zama wajibi kusansu da mun fita daga cikin rikici ko rudani ko hayaniya sau da haka insha Allah gwargwadon yadda na ga cewa ana da tsari a yi shirya gwargwadon yadda zai bayu idan mun gama wannan nan wata uku masu zuwa ko wata hudu mu iya daukan wata matsalar watakila wacce take da alaka da abin da ya samu saki da rudanin da ake samu akan saki amma dai yanzu abin da nake da yakini akan sa wacce duk za ta yi haƙuri a yi karatun nan da ita daban da yake da alaka da iddar mace to insha Allah cikin kaso 100 za ta riski kaso 80 ko 90 ba za ta zama wato ta jahilci matsala ta iddar mata ba wannan shine bambanci tsakaninsa da ainihin wato wa'azi sadaka wanda suke da yannan muzakkirar a wajena za su ga cewa khamisun wa 20 kitabul idda wato littafi da ikunshi idda kuma kai tsaye ba tare da bata lokaci ba za mu fara karanta abin da ke cikin wato littafi wanda yake da littafi akwai a hannunsa malam ya ce na farko khamisun wa ishiruna wato na ashirin da biyar shi ne kitabul idda kenan an wuto wasu matsaloli a baya wafi hizabitun wahid a cikinsa akwai ka'ida guda ɗaya al-mu'tadatu mata masu yin idda saba'atu a kasamin sun kasu gida bakwai ne sau da haka idan idda ta same ki sakin ki mijinki yayi mutuwa yi an aure ki ne kafin ma a tare sai mijin ya sake ki ko an daura aure da mace an dauki ango kafin akai sai akai hatsari sai mijin ya mutu wani kaso daga cikin kaso hukuncin kike ya shafe ki wannan shine abin da zamu yi magana a kansa abu na farko akwai alhamilu mace mai ciki ita mace mai ciki tana gama idda ne bi wad'i ma ya tabayyana fihi da haifi abin da ya bayyana a cikin ta wato ba'du khalqil insani sashen halitta dan adam wannan shine kaso na farko zai zo ya karin bayani amma kusan cewa wannan shine kaso na farko na biyu almutawaffa anha zawjaha matar da mijinta ya rasu walau qabla ad-dukhul koda ko a tare da ita ne an daura aure da mace yanzu eh an dauke ta za a kai ta gidan miji an dauke shi za a kai shi gidan miji wanda kuma yana faruwa sai aka yi hatsari sai mijin ya mutu in za ta yi idda yayi kamata ta yi in lam takun hamilan to in ba ta da ciki bi arba'ati ashhurin wa asharata ayyamin iddata zake wata hudu da kwana goma ne lil hurrati idan yaci wa nisfiha sannan za ta yi rabi ne lil'amati idan baiwa ce zai zo ya ƙarin bayani a baya amma a taƙaice yau an ɗaura aure da mace ko an ɗaura aure da mace mijin an ɗauke shi za a kai shi kafin a kai a hanya sai hatsari ya mutu idan ba ta da ciki za ta yi idda wata hudu da kwana goma ne in kuma tana da ciki to da ta haihu ta riga ta gama idda na uku almusara kasa fil hayati matar da rabuwa aka yi da ita ba mutuwa mijinki ba wahiya min zawatil qurui ita tana daga cikin matan da suke yin jini bi salasi haidatin lil hurrati za ta yi jini uku idan ya ce wa haidatayn lil amati za ta yi al'ada biyu idan baiwa ce wannan shine kaso na uku na hudu allati lam tahi matar da ta ba ta yin al'ada li'iyatin ko dai saboda shekaru sun mata yawa ai ana samun wannan wani lokaci a saki mace saboda shekaru sun mata yawa ga jini ya dauke mata to ya za ta yi idda au sigarin ko an aure ta karamar yarinya ce bata riga ta fara idda ba kuma sai mijin ya sake ta bata riga ta fara jinin al'ada ba sai mijin ya sake ta ya za ta yi to fa iddatuha thalathatu ashhurin idan mace shekaru sun mata yawa aka sake ta jini ya daina zuwa mata za ta yi idda wata uku ne sannan lilhurrati idan yaci haka nan wa shaharani lil'amati idan baiwa ce iddata wata biyu haka nan yarinyar da mijinta ya aure ta ba ta riga ta fara jinin al'ada ba saboda karancin shekarunta to wannan babu da wacce shekaru suka yi mata yawa da ƙaramin yarinyar da ba riga ta fara jinin al'ada ba aka sake ta ita iddata babu maganan jini kowanne za ta yi idda ne da wata guda uku sannan sai na biyar ita ce manin tafa a haiduha matar da jinin al'ada ya ɗauke mata walamta alam sababa ba ta san menene ya faru ba jinin ya ɗauke ba mamaki tana jinin al'ada kawai sai jinin ya ɗauke a daidai lokacin kuma an sake ta amma me ya faru me ya faru jinin ya dauke bata sani ba to ita wannan matar hukuncin ta wajen idda ta'attadu bi sanatin za ta yi idda shekara ɗaya ne ana ganewa jini ya dauke mata an sake ta bata san me ya faru jini ya dauke ba to za ta yi idda shekara ɗaya ne kun ga wannan hukuncin yana da buƙatar mata su san shi idan kanin hurratan idan ya ce wa ahada ashara shaharan zati wata goma sha ɗaya idan kanan amatin idan baiwa ce wa in arafat sababahu idan ko ta san jini ya ɗauke mata amma ta san ga dalilin da ya faru jinin ya ɗauke to lamta zalfi iddace ba za ta bushe ba dole za ta ci gaba da jira hatta ya uda har sai jinin ya dawo ta a taddubi sannan ta yi idda kuna ganewa ana ganewa shi yasa na ce muku ba wa'azi bane wannan karatu ne na ilimi da zai yi mu mata amfani ana ganewa dan a wa'azi ba kasafai za a zauna a tattauna wannan matsalar ba na shida imra'atul maf'uda matar da aka nemi mijinta aka rasa ya za ta yi al'ada da ya za ta yi idda shine suka ce idza kana li ghaibatin zahiruha as-salama idan ya zaman tofa kuwarsa inda ita fi waje ne da dama akwai zaman lafiya babu rigima babu tashin hankali kamar mijinki ya tafi wani waje wanda an san wajen ba fada ake ba ba rikici ake ba kuma hanyar ba ta da matsala to lam tazal ba za ta ba za ta gushe ba hatta yuto ya kana mautu tunda ana da tabbas an daura miki aure da shi to bai yi wa yanzu mutuwarsa ko ya mutu ko bai mutu ba yanzu kokonto ake to ba zai yi wa a zo a kashe aurenki da kokonto sai an samu tabbas ya mutu an gane aw ta murra alaihi tis'una sana ko kuma ta zauna ta jira wato wajen shekara 90 wanda zamu yi magana akan wannan ku hakuri a gaba min yawmi wulida idan misali mujin shekarar sa 50 a duniya an gane to daga shekarar sa 50 yanzu a duniya to yanzu ya tafi inda yake zahirin wajen zaman lafiya ake sai ba a ji labarin sa ba da aka sai malamai suka ce ni za ta zauna ta jira shekara arba'in an gani sai ta ƙara tun da tis'una sana suka ce shekara tis'in sai aka sai ta ƙara in ya kai shekara saba'in ne yanzu a duniya aka tafi ba a gan shi ba to za ta ƙara shekara ishirin a talatin dai ishirin haka ne an gane amma ku yi haƙuri wannan matsala za a tattauna ta gaba za ku ji menene zance rajihi a kanta wayan kana zahiru ha alhalaku in ku wajen da miji ita fi hanya ce da yake akwai matsala kamar yanzu yadda hanyoyin ƙasan mu suka zama sun zama aukan ladhi marra ala qaryatan wa hiya khawiyatun ala urusha ya tafi inda yake dama akwai rigima da tashin hankali to tarabbasat arba'a sinin to matar za ta jira shekara hudu idan ta jira shekara hudu sun ma'ataddat sannan sai ce iddar mijinta mijin da matarsa ta mutu kenan za ta yi jira shekara hudu in ba labari sannan sai ta zo ta yi idda wata hudu da kwana goma kuna ganewa to wannan hukuncin na ƙarshe shine wasu malaman suka yi kiyasi da waccan matsalar da muka karanta a baya wanda sai mun je gaba sannan za mu tattauna matsalar an gane sannan al-muktali'a mace muktali'a wace ce mace muktali'a za mu tsarin bayani a gaba amma a takaice a musulunci idan namiji ya ce bai san mace ana zaune ya ji ba zai iya zama da ita ba shi ne abinda Allah ya ce wa in arattu mustibida da zaujin makana zaujin idan kana zaune da mace ka ji ba ka santa za ka fitar da ita ka kawo wata wa atitum ihdahunna qintaran ka dauki tarin dukiya mai yawa ka bata Allah sai yace fala ta'khudhu minhu shay'a kada ka kuskura ka karbi komai a wajenta Allah yace ata'khudhunahu wannan istifham ne inkari dan wani dalili za ku karba abin da kuka ba mata bayan kai ne kace baka hanta buhutanin saboda kirkiren ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi mai girba idan kuma mace ce tace ba ta son namiji ana zaune tun da yadda kuke faɗa cewa wai so tsuntsu ne yanzu nan ya tashi daga wannan bishiyar ya koma wannan bishiyar ta sai mace ta ji ba ta son namiji rigima ya kamata a yi a yi wa juna shari a yi wa juna ƙazafi a'a ba haka ya kamata a yi sai ki zo ki bayani ki ce tsakaninki da Allah wallahi sallahi ke ba ta san shi me ya faru wallahi ke dai kawai ba ta san shi ba za ki iya zama da shi ba mutumin banza ne a'a wallahi mutumin kirki ne kuma yana iya kokarinsa akan sauki haƙoƙin da Allah ya tsora a kaina amma wallahi ba na san shi ba zan iya zama da shi ba shi kenan saboda asasi na aure da Allah ta'ala ya umarni a gina shi a kansu abu uku na farko shine dole a samu almawadda soyayya iyaye da dama suna yin kuskure wajen ɗaukan iyayensu su aure ga waɗanda ba ta so wannan almawadda ɗin soyayya ita take bayar da idan an zo zaman aure sai a samu astakanu natsuwa shi yasa ibn al-qayyim ya faɗi cewa da ka hada mace aure da wanda ba ta so gara duk abin da ta mallaka a rayuwarta ka kwace mata shi ka raba ta da shi yafi mata sauki sannan na uku wanda Allah ya faɗa sannan za a samu arrahmatu jin tausayin juna idan aka yi rashin sa'a namiji ya auri mace bai santa ko mace ta auri namiji ba ta san shi to da wuya a iya sawawa da auren tun da babu soyayya ba za a samu natsuwa a cikinsa ba sannan ba za a samu jin tausayin juna a ciki ba kwanan nan an zo min da wata matsala bayan sallan nan wani ya tashi zai ya aure mama shi a can ƙauye ita kuma take ta zaɓo mai yarinya ita yake so ita take so ya aura shi kuma bai santa aka zo ana tambaya ta fatawa ya za a yi na ce inda bai san ta karya aure ta to ashe an riga an yi ya je bai san yarinya saboda ya ma mamar shi biyayya ya aure yarinya kuma daga ƙarshe ya zo ya wulaƙanta yarinya na ce to kaga garin kai ka daɗaɗa wa mahaifiyarka gashi ka je ka ɗaukawa kanka wani zunubi kuma a gaban Allah ita ko mahaifiyarta ka ba za ta yi kare ka ba sau da haka ya kamata iyaye su sani na ce suna da hudu iyaka wanda shari'a ta taka musu burki kuma na faɗa na ce wannan matsalar na faɗa a sakkwato na faɗa a kwanan nan a gurare da yawa na ce ustazai da ɗalibai da malaman musu Allah zai tambaya so da galibi duk in za ku ji malamai za su buɗe baki su yi magana sai dai su yi magana akan haƙƙin da ya zama wajibi ɗaya su tsare ma iyaye ba kasafai malamai suke magana haƙƙin da ya zama wajibi iyaye su tsare ma 'ya'ya ba wannan ya sa yanzu da yawa idan suka haifi ɗa ba su ma ɗauka ɗan da suka haifa suka kawo nuna yana da wani haƙƙi a kansu ba wannan yake sa ku ga mutum ya haifi ɗa ɗan shekara biyu uku ya ɗauke shi wa ya kai shi almajiranci yaro ɗan shekara biyu uku wai yaro shi zai yi karatu kuma ya nemi yadda zai ciyar da kanshi so da kawai malamai sun nuna kullum iyayen wato su suke da haƙƙi akan ƴaƴan ƴaƴan ba su da haƙƙi akan iyayen an gane so da haka na ya faɗa musu na ce kar su ɗauka cewa don mutumin da ya kwanta da mace ya ji daɗi ya zubar da mani kawai zai taɓa iska wala ba zai taɓa ba so da haka da ka haifi ɗan da za ka kawo shi duniya ka kasa ɗaukar mas'uliyarsa da Allah ya ɗora maka gara kakka kawo shi duniya ya fi masu sauƙi wallahi kuma kowace a cikin ku nan idan ba ta sani ba ya kamata ta sani dillan da kuka je gaban Allah kika tsaya ga ki ga yadda kika haifa kafin Allah ya fara tambayar yake akan haƙƙinki wallahi ki zai fara tambaya akan haƙƙinka in kin san wannan ki sani in baki san wannan baki sani haka matsalar take to idan mace ta ce ba ta san namiji to ya za a yanzu to sai ta dawo masa da sadakinsa sai a kashe mai wannan ita ce al-muqtali'a macen da aka yi hulɗi shi yasa za ku ga yana daga cikin nau'in sakin da idan aka yi ba a yin kome kun ga mutum ya saki mace saki ɗaya saki biyu yana da iko tana cikin idda ya ce ya dawo da ita ko to idan mace ta ɗaukowa mutum sadakinsa ta dawo masa da shi aka kashe aure idan tana cikin idda babu dama ya ci ya dawo da ita sai dai in yana so yanzu ya sake zuwa a sake sabon aure da sabon sadaki amma bai da iko ya ci ya dawo da ita wal mustabra'a an gane da wacce wato take da istibra'i idan an ce wal mustabra'a shine kubutar mahaifa wal mawdu'atu bi shubhatin da matar da aka aka sadu da ita ta hanyar shubha watakila za ku ce ta yaya haka zai yi zai yi mana watakila yan biyu ne aka yi masa aure lokaci ta ita wannan ta tashi ta tafi gidan wannan ita kuma wannan ta bata shi kuma mijin benin ya dawo watakila zai iya zuwa ya samu wannan a kwance tana bacci akan gadon ya dauka ko mata shi ce watakila sanda zai afka mata ko ta ce ba ni ba ce da wahala ya takila yadda zai dauka ko wasa take tun da kamannin ɗaya ne sai daga baya bayan ya sadu da sai ta bayyana gare shi ta ai ba matar shi bace a shi yar uwarta ce kun ga wannan ba saduwa bace ta hanyar ganganci yanzu an samu shubaha to idan an samu shubaha irin wannan ita idda ta ya zata yi sannan wal muzna biha da kuma wacce aka yi zina da ita kamar yadda yanzu yan mata ke yi za ki ga mace tana da saurayi na haƙiƙa wanda zai aure ta shi wannan za ta yi ƙoƙari ta nuna masa cewa mutumin kirki ne za ta kame ko hannunta ba za ta yi daidai ga taɓa ba a daidai gefe kuma tana da wasu samarin wanda take da alaƙa da su da haka wata hatta cikin kwanakin da za ta yi aure sai ta ji wa za ta yi ban kwana da wancan tsohon saurayin nata kuma wallahi wasu iyayen suna sane sai ta ce to ya za ta yi wancan ta san ga wanda zai aure ta wancan ba auren zai ba amma sun kasa yanke alakar saboda wai dalilin su saboda ai wancan yana mata hidima waya za ta yi to idan namiji ya sadu da mace irin kamar yadda yanzu yake yawan faruwa akwai idda a kanta iddata za ta yi jini ɗaya ne don a tabbatar da cewa kafin a ɗaura aure da ciki ko ba ciki yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta kyamata kuma yana daga cikin abin da mata suka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaya'a fa ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a za su yi maka mubaya'a ba za su yi shirka da Allah ba daya nabi wala yazinina ba za su yi zina ba na uku wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴan da suka haifa ba na hudu ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بذا سزور كركران كريا ما yana daga cikin kirkiran ƙarya mace ta je ta ɗauko cikin wani ta shigo da shi gidan wani ka zo ta fara laulayi kana tsammanin ɗanka ne ba ɗanka ba ne ɗan wani ta je ta ɗako an gane kuma laulayin kun san kala-kala ne akwai wacce in ta fara yadda ka san manya sai an nemo mata kilishi sannan hankalin ta ke kwanta akwai wacce sai an nemo balangu wata sai ta ci kaza wata ma sai ta ce tana neman taura ko tsamiyar guri ko goruba a daidai lokacin da a doron ƙasar nan ka rasa ina za a samu taura ko tsamiyar guri ko goruba ka zo ka yi ta wahala a zo a tsallake wannan zirga-zirgar asibiti ta haihu ka zo ka yi ƙauri ka zo ka yi taron suna kwanakin da yaron yake ɗan ƙarami ya zo ya hana ku bacci yana kuka duk wannan wahalar da kake ba faɗanka ba ne ɗan wani ne ta je ta ɗauko ba to shi yasa mutanen mada suna zagin yarbawa cewa suna yin wajo koko eh ba shi ba ne to gara suna su malamai ne suka yi musu fatawa sun fassara musu fanki huma tsabalakun minan nisa'i wai ku aure abin da ya muku daɗi na mata suka ce abin da ya muku daɗi shine matar da take haihuwa yasa ku ga su a wajen su ba laifi bane idan yarinya ta taso in tana son saurayi sai ta tare ɗakin shi in ya mata ciki ta haihu to yanzu shikenan ma tsabalakun sai a zo bayan haihuwa sai a ɗaura aure malamai ne suka yi fatawar an gane malamai ne suka yi fatawar kun gana su da sauƙi tun da sun amince ma mu kuma yanzu da Allah ya tashi jarraba mu sau da yawa yanzu akan yi rufa-rufa da ciki a jiya ɗaura aure ni na san auren da aka ɗaura kwana goma sha hudu da ɗaura auren yarinyar ta haihu wallahi ni na sani to wannan iddatuha haidatun wahida za ta yi idda wato jini ɗaya yanzu wannan a takaice kenan idan kuna tare da ni kun fahimci cewa yanzu duk wacce idda ya same ta sai ta duba ta ga tana cikin wani kaso guda bakwai daga cikin kasan nan da haka yanzu za mu shiga cikin karatu kai tsaye malamin ta kitabul idda littafin da ya tattaro masail na idda in an ce alkitab asali daga alkatibatu ne shine aljeshu rindina da haka za ku ga cewa kowane malami idan ya bude ya ce kitabu kaza za ku samu a ƙarƙashin kitab ɗin yana buɗe fasali-fasali ko babi-babi wanda zai tattauna matsaloli a kan ƙarƙashin wannan sai ce ta'arifu a lugatan a yare na larabci ma'akuzatun min al'adadi an ciranto wannan kalma ne daga al'adadi wal ihsa wato ƙididdiga da lissafi ai ma tuhsihi mar'atu abinda mace take kiyaye shi وتعده كما تكي كرغاشي من الأيام نقوانكي والأقراء لكما أينه وتجني دمتتكي وشرعا أشرعا شيء هي تربص المرأة شين متت زونا تجرى المحدد زمن دعك إياكا شرعا أشرعا شيء عن التزويج dangane da abin da ya shafi matsala tsakanin ita da mijinta ba'a da firaq zawjiha bayan mijinta ya rabu da ita wannan shi yake ce masa idda an gane mace ta zauna ta jira wani lokaci wanda aka haddade zama saboda matsalar mijinta bayan rabuwa da ya shiga tsakanin ita da shi rabuwar ko ta hanyar mutuwa ko akasin haka hukumuha hukuncin yin idda wajibun bil kitabi was sunna wal ijma littafin Allah ya wajabta cewa idan an saki mace dole ta yi idda hakanin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam sannan hakanin ijma'i na malaman duniya sun yadda cewa a idda amma kitabu fa qawluhu ta'ala littafin Allah alqur'ani ya ce wal mutallaqatu matan da aka sake su ya tarabbasna za su jira bi anfusihinna da kansu salasata quru har sai sun yi ainihin wato tsarki uku ko jini uku وقوله دفعن الله تعالى ليتي واللائي يئسن من المحيد ما تندسك ديبي طماني دغ جنن الآلة من نسائكم دغ تكن ماتنكو إن ارتبتم إذا كوكي كوكنتو كنا شكا فعدتهن ثلاثة أشهر إدى السوء وتا أكني واللاتي لم يحدنا دا إما تندسبو لقرن تنشيكرو كوتكو الآلة ما بسفارة با سما ذاتي وتا أكني وأولاة الأحمالي amma ma'abuta ciki ajaluhunna iya lokacin iddarsu shine an yanzu ana hamlahunna su haife abin da ke cikin cikinsu wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wallazina yatawaffawna minkum wanda suke rasuwa a cikin ku yazaruna azwajin su bar mata yatarabbasna bi anfusihinna matan za su zauna su jira arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma sannan za ku ga ɗaya daga cikin hikimar da yasa aka ce wasu daga cikin mata iddar su ta zama wata hudu da kwana goma saboda idan kika ɗauki ciki yana kwana arba'in yana mani yana kwana arba'in yana mai jini arba'in arba'in nawa ba tamanin ba sannan yana kwana arba'in yana mudga tsoka ya haɗa kwana nawa ba ɗari da ashirin ba ta wannan kwana ɗari da ashirin ɗin ne sun mai rusalu ilaihi marakun ake turo mala'ika ya busa wa ɗan da ke cikin cikin kare to din da kika yi wata hudu da kwana goma inda ciki za ta bayyana in ba ciki zai bayyana shi yasa Allah ta'ala ya ce za ku zauna za ku jira wata hudu da kwana goma wa amma sunnatu amma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zainab binta abi salma qalat take cewa lamma ja'a na'i wa abi sufyan yayin da labarin mutuwan abi sufyan ya zo mini shami daga sham da'at ummu habiba ummu habiba sai ta kira bi sufuratin fil yawm salisi da turare wanda yake da launi na ainihin wato fatafadi famasahat sai ta shafi aridaiha idan an ce aridaiha shine sasannin fuskarta daga nan zuwa nan sannan cin daga haɓarta har zuwa ainihin wato kunnuwanta don haka wazira aiha da kuma damtsin hannuwanta waƙalar take cewa inni kuntu an haza da ganiyatan wannan abin da nake muku ni na wadatu da shi ina nuna muku ne ba dan karantawar addini ba ku da ba ku sani ba ni na wadatu banda bukatar wannan laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ba dan naji annabi yana cewa ba la yahillu limar'atin bai halatta ga mace ba wacce tu'minu billahi wal yawmil akhir wacce tayi imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ala mayyitin fawqa salatin ta idda wato ga matacce sama da kwana uku illa ala zaujin sai akan mijinta haka ko babanki ne ya mutu kika zauna kika yi bakin ciki kika yi damuwa yau jibi kika yi gata kika yi to shikenan ki tashi ya ya isa haka an gane an gane ki tashi ya isa haka da haka shari'a in ta tsayar da mutane inda ta tsayar da mutane nan ake tsayawa tilka hududullahi fala ta ta duha wannan doka ce ta Allah kada a tsallake ta in banda yanzu da karantawar suna ta bayyana da wata da an ce babanta ya mutu ko tun daga kana da takariyo za ta dinga birgima ita wayo Allah ta shiga uku ta lalace fa innaha tuhiddu alaihi domin ita mace tana idda ga mijinta arba'ata ashurin wa ashara wata hudu da kwana goma sannan za ku ga akwai fa kaya na musamman da ake tanada don idda ba eh da mace an ce mijinta ya mutu amma kyale ta da bala'in mutuwar mijin sai an zo an tura ta cikin bala'i sai a zo a samu wani daki dan kurkur a tura ta a nuna cewa bai halatta ta fito kayan da za ta yi sallah daban butar ta daban menene nata daban saboda wai idda take duk wannan ma anzalallahu biha min sultan ba wani dalili daga littafin Allah ko sunnan annabi babu an gane ane ane ane subai a qalat take cewa dakaltu ala fatimatu binti qais na shiga wajen fatimatu yar qais ya kai wannan yatsa ne ali eh ah ba daga nan bane daga can ne an gane an sha'abi daga sha'abi qala yake cewa dakaltu ala fatimatu binti qais na shiga wajen fatimatu yar qais fa sa'altuha sai na tambaye ta an qada'i rasulullahi dangane da hukuncin da annabi alaiha a kanta faƙalar sai take cewa tsallakaha zaujuha albatta mijinta ya sake ta saki batti muna da albaituta tsubura sannan muna da albaituta kubura idan mace mijinta ya sake ta saki ɗaya biyu tun da zai iya cewa ya dawo da ita to wannan ita ce albaituta tsubura amma da an kai saki uku shikenan in daga ki sai shi a duniya to bai yi ya aure ki sai kin ji kin auri wani sannan wani ya zamanto bayan an daura miki aure da shi ya kwanta da ke kwanciyar aure to lokacin ne ya halatta ki dawo wajen mijinki na farko idan ko kika ji ko shi mijin ya ba wani kuɗi ya ce ya zo ya aure ki ya sake ki kamar yadda yanzu ake yin auren wuta to annabi ya ce Allah ya tsine ma al-muhallil wal muhallal lahu da wanda ya je ya auren ya sake da wanda aka yi auren saboda shi aka saki da annabi ya ce Allah ya tsine masa albarka fa qalat sai take cewa qasamtuhu nayi wato husuma da shi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zuwa wajen annabi da haka za ku ga sahabbai mazansu da matansu duk rigimar da ta taso sun yadda annabi ne zai je warware musu rigimar shi yasa suka samu karancin matsaloli ta yadda sanda annabi yake dare ko aurar da yarsa mutum zai sai ya zo ya faɗa wa annabi zai aurar da ita mu kuma yanzu idan kana karantar da ɗalibai masu mutunci a cikinsu wanda su ne sati biyu in ya rage saura auren su kawo maka invitation ka amma daga fara neman auren har aka gama baka san wa za ta aura ba baka san wa ta jajibo ba sai an ji an jajibo rigima sai a zuwa saka ka ciki ko shekaran jiya bayan sallar nan an zo a saka ni cikin wata rigima na ce ban shiga yawwa ta je ta aure mutum da ta gaya ta bano cewa yana luwaɗi waye waye waye waye na ce to ai ba titi ya ganki aure ki ba ko akwai matar da kawai a nan titi suka haɗu da mijin kawai ce ke wance ce to zauna ta zauna ni mijinki ne haka aka yi duk matar da ka ganta da aure sanda za a auren yana da wakilai wanda ya tura suka karɓo mai auren ita tana da waliyan da suka ɗaura auren to in rigima ta taso a dinga koma musu yawa ko kuwa a dinga koma musu saboda wani lokaci mutum zai zauna tun safe kamar karfe takwas sai ka kai azhar kana sulhun aure baka san yadda aka yi mutane suka fara rikicin kayan sa ba to dan me za su dinga saka ka ciki duk wanda ke so ka shiga kafin ya je ya shiga rigima ya zo ya faɗa maka zai shiga ya sa ko ga matsayin sahabbai sai da kai wani wallahi ko zina zai ya zata ya rasu lallahi ina so zan yi zina ka ban dama annabi ya ce subhanallahi kun fahimci matsala to shi yasa da rigima ta faru sai ta taho wajen annabi akan matsalar mijinta fi sukuna wan nafaka saboda mijin ya ce ba zai bata abinci ba yana yi ina ganin ayyuka mijin ya ce ba zai ba ta abinci ba tun da ya sake ta saki uku sannan ya ce dole ta bar masa gidan shi sau da kun san a ƙa'ida in an saki mace saki ɗaya ko biyu a wannan lokacin na Allah ya ce la taku rujuhun na min buyuti hinna ku matan kada ku fita sannan wala ya karutu na su matan kasta fitar da ku ta yanzu duka sai aka saba ma Allah ta wannan janayi wani lokaci idan mace mijinta ya sake ta sakin da za a iya yin sulhu da ta buga gida ta ce an sake ta sai a turo dogon baro tan tebur shi kuma ya bata yana dawowa daga kasuwa kawai sai ya tura kofa ya kayan ɗakin kullum an ale hafan da an kwashe komai da komai ta yi gaba dama kayan ba nashi ba ne ba ka ke ba to daga nan yan uwanta ne fa za su yi to tun da ya sake ki zauna nan marasa zuciya sun kasa gane cewa maganar ta zauna ce idda ba dokar wani bane dokar Allah ce sai a ce ba ta da zuciya in yana son ki dan mai isa keki ai ya wulakanta ki ai ya ta mutuncin ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wu shikenan sai a kwashe wani kuma in yi sakin in ya fita shi zai bugu waya yace billahi allazi la ilaha illa huwa kacci kuskure ki bari in dawo in same ki saboda haka in ya ji labari ma cewa tana nan bata tafi da gatari zai shigo gidan wannan shine musibar da ake fama da ita to tun da an sake ta saki uku sai ce mata ba zai ba ta wajen zama ba ta mai gidan shi sannan ba zai ciyar da ita ba qalat sai take cewa falam yaj'al li sukuna bai sanya min wajen zama ba wala nafaqatan ko ciyarwa wa amara ni da aka je wajen annabi kuma annabi ya tabbatar masa cewa eh haka ne tunda saki uku akai baki da haƙƙin ki ci gaba da zama a gidan shi dan dama hikiman shari'a in ɗaya ko biyu ne dan a samu a daidaita to baya da za a daidaita sannan bai yiwa ya ci gaba da ciyar da ki وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم في النبي أمر سيتي تتفجرا عبد الله بن أم مكتوم سوى مكاو نتديتي إدى أجنشي أنا قانوا توشيني nan gaba za mu zo kan wannan matsalar wajen idan an saki mace tana da ciki sannan a daidai lokaci ɗaya sai kuma ta haihu kun gane matsala idda nawa za ta yi shin sai ta iddar da mijinta ya mutu sannan ta zo ta yi iddar kuma saki da aka yi mata ko ko idan ta yi idda kwaya ɗaya ya isa shi ne ya ce wa ammal ijma'u amma haɗuwar malaman duniya ƙala ibn kudama ibn kudama ya faɗa a cikin littafinsa almuguni a majalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari da casa'in da hudu yake cewa wa ajma'atil ummatu al'umma sun yi ijma'i ana nufin malamai ala wujubil iddati fil jumla akan cewa mata dole ne su idda a dunkule wa inna maktalafu malamai sun karawa juna ilimi ne fi anwa'in minha a cikin nau'i nau'i na idda din wa ajma'u kuma sun yi ijma'i ala anna al-mutallaqa matar da mijinta ya sake ta qabla al-masisi gabanin ya sadu da ita la iddata alaiha babu idda tattare da ita an daura miki aure da wani yanzu kafin ki tare kawai sai ce ya sake ki idan an jima in wani yana so bayan sallan azhar za ya daura aure da shi shikenan ba wani matsala an gane to qauluhu maganar sa da ya faɗa yace a qasamul mu'tadati sab'atu ko sittatu wato karkashe karkashen masu idda mata gida shida ne na farko alhamilu mai ciki biwadi ma ta bayyana fihi ba'du khalqi insani wannan yana bayyana ne da sashi da haifi sashin abinda irga ya zama bangare na halittar dan adam a ciki wa jumlatu zalika adunquli anna almar'ata alhamil mace mai ciki idan mata anha zawjuha idan mijinta ya rasu aw tallaqaha ko ya sake ta fa innal iddata tanqadi iddat tana karewa ne biwadi alhamli ta hanyar haifi ɗan da ke cikin cikinta wato samma hadhihi al-iddatu bi ummil adad wato ana kiran wannan idda da ummil adad li'annaha tanqadi ko taqdi domin tana yankewa ne ala ayi iddatin ghayraha akan kowace idda wacce ba ita ba liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah da yace wa ulatul ahmali mata masu ciki ajaluhunna cikar iddarsu shi ne an yazo ana hamlahunna su haifi abinda ke cikin cikinsu ƙala abdullahi bin mas'udin abdullahi ɗan mas'ud ya ce a taji aluna alaiha taglila ya za ku dinga sanya wa mata tsanani wala taji aluna alaiha rukusa ba za ku sanya masa sauƙi ba la nazala suratun nisa'i lokacin da wannan suratun nisa'i alƙusara ta sauka ba da tsul ba da suratun nisa'i tsul tunda muna da suratul nisa'i karama muna da suratul nisa'i babba suratul talaq ita ce suratul nisa'i al-qusra wannan sura ita ce suratul nisa'i al-ula da haka ita ce wa ulatul ahmali ma abuta ciki ajaluhunna wato iyakar iddasu shine an yaza ana hamlahunna su haifi abinda ke cikin cikin su kuna ganewa da haka yanzu mace idan tana da ciki mijinta isa keta yau in an jima da la'asar sai ta haihu to Allah ya kiyaye banna ta riga ta faru ta fita daga haddin matarsa sai dai in yana santa kuma a sake yin sabon aure da sabon sadaki amma namiji yana sakin mace da ciki yau tana haihuwa yau ta riga ta gama idda ba matarsa ba ce babu daman yazo ya zara ido ce ya dawo da ita aina ta dawo ba ta dawo ba an gane an abdullahi bin al-arqam anna subai'at al-aslamiyya akbaratu ta bashi labari أنها كانت تحت سعد بن خولة تنا قرقشن سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع يا رسول حجة الوداع حج, حج بنقوانا وهي حامل لوكة ليرس مجنات تنا توكد تكي فلم تنشب أن وضع حملها بعد وفاته بتدوكي لوكة من أو بسيت هايفي أبنك تكينتا فلما تعلت من نفاتها لوكة لجنن هايف ويدوكي متى tajammalat sai ta kwalliya lil khuttabi dangane da masu zuwa neman ta zance fadakala alaiha abu sanabil bin ka'akakin abu sanabil bin ka'akakin sai ya shigo rajulun min bani abdiddar mutum ne daga kabila abdiddar faqala laha sai ya ce mata mali araki mutajammilatan sai yaya aka yi naga kin yi kwalliya kake manta fa mijinki bai dade da mutuwa ba la'allaki turajjina nikaha ina ganin fatace takin ki so kike ki aure a cikin waɗannan ƴan kwanakin in naki wallahi ki dinnan na rantsi da Allah ma anti binaki wallahi ba za ki aure ba hatta tamurra alayki arba'ati ashhurin wa ashara sai kin zauna kin jira wata hudu da kwana goma fa qala subai'a sai subai'a tace falamma qala li zalika lokacin da ki faɗa min haka kun ga na faɗa musu dirike mun da ta taso sai a ruga sai wajen annabi shi zai warware rigimar ta ce jama'atu alayya siyabi na ɗauki tufafina na sa hina amsaitu lokacin da gari ya waye yamma ta yi fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na je wajen annabi fa sa'altuhu an dalika na ya rasulullahi ga abu sanabil bin ka'akakin ya zo ya ce min ba yadda za a yi in iya yin aure yanzu saboda mijina ya rasu amma ina da ciki fa sa'altuhu an dalika fa abtani sai annabi ya mata fatawa da kanshi yace bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli yace ya halatta gare ki ki aure yanzu tunda kin haife abin da ke cikin cikin ki wa amarni bit tazwij in badali ya mata umarni yace in akwai wanda i bayyana yana son ki aure shi babu komai shi yasa ibnu kasir da yazo a cikin suratul baqara ya kawo maganar abdullahi dan mas'ud da maganar abdullahi dan abbas a matsayin su na waɗanda suka kware wajen sanin tafsirin alqur'ani sai suka ce abin da ifi mace ta yi idda da abu adal ajilai ne me abu adal ajilai ne shi ne idan mace mijinta ya sake ta tana da ciki kun gada ta haifi abin da ke cikin cikinta ba ta gama idda ba to kafin ta haifi kuma sai mijin ya royar irinsu kun ga kamar idda guda biyu ya yi ya haɗu to sai abdullahi dan abbas suka ce abin da ya fi mace ta haɗa idda biyu idan ta haihu ta gama idda sannan ta zauna ta jira ta yi wata hudu da kwana goma shi ne al'imamu gona kasir yace wannan jam'in da abdullahi ɗan abbasi yana da kyau amma sai dai matsalar shi annabi muhammad ya riga ya yi hukunci yadda abdullahi ɗan abbas yake ganin cewa a matsalar tana da kyau wanda ya fi shi sanin ya kamata ya riga ya hukunci dole hukuncin annabi za a ɗauka maganar ɗan abbas fahimtarsa ce a ajiye masa kayansa to wannan maganar ita ce in kai sai a ce ka zage malaman fikihu kuna ganewa yawa kuma mun kaidar muke nan kuma wanda ya samu koyar ku duk wanda ya faɗi magana annabi ya faɗa tashi ka tacce karo da ta annabi ko dan wace mata ne mun ajiye mai kayan shi dan Allah bai aiko mana shi ba shikenan kawai Abdullahi dan Abbas yana da daraja Abdullahi dan Mas'ud yana da daraja amma annabi ya fi su wanda ka annabi ya faɗa sun faɗa nasu ya ci karo da na annabi mun ajiye nasu mun tsawon annabi shikenan kawai ba wani abin rigima bane wanda kuma ya ga cewa shi yanzu in wani ya faɗi magana annabi ya faɗa na wani zai ɗauka na annabi zai aji shi kenan ya rage na shi ya sa ne addu'a ya na ce duk wanda ke fifita maganar wani a kan ta annabi za a yi miki tambaya huɗu a kabari za a ce miki man rabbuki ita ce ta farko ta biyu za a ce man nabi ki waye annabinki duk malamin da kika riƙe Allah ya hana ki a kabarin an ce man rabbuki man nabi ki ki ce annabi ki kira sunan malamin a kabari ki ga yadda mala'iku za su yi miki dukan tsiyawa wallahi Allah ya samu dace an gane to saboda haka wannan ita ce aqidar mu yawa duk wani mai daraja muna faɗa cewa wallahi ba wani mai darajar da annabi ne ya rabu da shi ya samu daraja duk wanda ko ga yana da daraja shi ya rabu da annabi ya samu daraja saboda haka ba yadda za a yi wani magana annabi kuma a ce wai annabi za a yi ma'uzuri shi ba mutumin ba abe taɓa yi wa an gane قال ابن المنذر ابن المنذر ياتي واجمعوا malamai sun yi ijma'i أن إدة الحام أن إدة الأمة الحامل إدر مجتبي وامي تكي أن تدع حملها شيني تحيفي أبنك تكينتا وأن يادو تكين الإجماع ناشي أشافي نتلي دا أشرين دا أكو سنن وقال يكتا وأجمع سني إجمائي ألا إن الإدة المتوفى عنها زوجها إدر مجن دا ما تد مجن تيرسو تنقضي بالسقط تنا قاري وقودا بريتي كنغاني ba dole sai haihuwa ba mace na da ciki mijinta wato isa keta cikin ko barewa yi to ta riga ta gama ɗinta amma ku ji tsoron Allah a daina zuwa ana zubar da ciki don wallahi wani likita ya faɗa min gynecology ne likitan mata ne ko ya ce min wallahi yanzu yadda 'yan mata matan aure suke zubar da ciki da zaura ya ce wallahi ko 'yan mata ba sa ki wadaka mace mutum zai ce miki zai aure ki amma shi sharaɗinsa shi ne ‘ya'ya uku kawai yake so ya haifa da ki an gane? Allah ya kiyaye ƙada ibn ƙudama ibn ƙudama ya faɗa ya ce ajima ahalin ilimi ma'abuta ilimi sun haɗu fi jami'il a asar a cikin kowane ainihin wato birane ala annal mutsallaka akan matar da aka sake ta alhamila mai ciki tanqadi iddatuha iddan tana yankewa ne bi wata in hamle ha da haifi abin da ke cikinta wa kadalika kullu mufaraqatin fil hayati haka matar da mijinta sakinta i rabuwa da ita i wa ajma'u malamai sun yi ijma'i ala anna al-mutawaffa anha zawjuha akan matar da mijinta ya rasu idan kanan hamilan idan ya kasance tana da ciki ajalu ajaluha iya tsawon iddata shine wadu'i hamliha haifi abin da ke cikin cikinta wannan ya zo a cikin littafin sa al-mughni a mujalladi na 11 shafi na 227 wannan shine na farko wa qawluhu maganar sa da ya faɗa shi malam yace ma ya tabayyana fihi khalqu insani abinda halittar dan adam ke bayyana a ciki wa ala hada wa zalika ala rajihi akan abin da yake mafi rinjaye min aqwali ahli ilmi daga cikin maganganun ma'abuta ilimi annahu yushtanatu an sanya sharadi an ya tabayyana fihi khalqu insanin halittar dan adam i bayyana a ciki fa in tabayyana fihi khalqu insanin idan i bayyana halittar dan adam fala khilafa baina ahli ilmi fi annahu hamlun wato ko kokonto babu cewa hamlu ne wato ciki ta ɗauka fa illam ya bayyana fi khalqu insani idan halittar ɗan adam bai riga ya bayyana ba ka an tada'a qit'ata lahami kaman mace an gane ta haifu wata tsoka ta nama aw damin ko wani yanki na jini fala ibrata bi suka ce ba ai la'akari da wannan kenan idan ana magana idan mace ta yi bari barin ya sa ta gama idda ya zaman to abinda ta bare din ya riga ya gama kammaluwa a matsayinsa na halittar dan adam amma idan jini ne ta bare an gane ko wata ɗauka ta faɗo to wannan suka ce ba a itibari da shi a matsayin cewa ta riga ta gama ainihin wato idda tambihun yace faɗakarwa la farka babu bambanci fi zalika a cikin wannan bainal hurrati tsakanin ya awul amati ko mace baiwa أو المسلمة تكون مسلمة أو الكافرة تكون كافرة da mace musulma da kafira da yadu wacce ta ɗauki ciki da ta haihu to idda ta ya riga ya gama qala ibn qudama ibn qudama yake cewa mu'taddatun bil hamli wato mace mai al'ada wa mai idda ta hanyar ciki wa hiya kullu mar'atin hamilin min zawjin ita ce duk mace da ta ɗauki ciki tana da miji idan fara tsazzau da haɓin talaƙi idan ta rabu da mijinta hanyar saki au faskin ko aka lalata auren akwai matsaloli da suke faruwa a ɓata aure kamar hul'i da yawa malamai suna ganin ba saki ba ne fasku ne ɓata aure ne au mautihi an hako mijin irisu hurratan au amatan ya ko baiwa muslimatan au kafiratan musulma ko kafira فعدتها عدت بودع الحمل تهيث abin da ke cikin ta walau ba da sa'atin koda bayan awa ɗaya ne da haka yanzu namiji isaki mace tana da ciki bayan awa ɗaya sai ta haihu to shikenan ta riga ta gama idda liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa ulatul ahmali ma abuta ciki ajaluhunna karewar idda su shine an yanzu ana hamla hunnun su haifi abin da ke cikin cikin su yanzu mun gama da kaso na farko ko yanzu kun fahimci cewa idan mace wato iddata aka sake ta tana da ciki da ta haifi abin da ke cikinta ta gama idda daya na biyu idan aka saki mace tana da ciki sannan a daidai lokacin da take da ciki ba ta riga ta haihu ba mijin kuma izo ya mutu shi ma da ta haihu ta gama me ta gama idda wannan shine kaso na farko na biyu ta faru shekaran da ko inna lillahi wa inna ilaihi a to ai ba sakin te ba ne mutuwa ta yi tun da ban mutuwa ba saki ba ne ya faru kafin mutuwa za ta jira ta rabu su arbata a shurin ki fahimta wannan mijinta ya sake ta tana da ciki kin ga idan ta haihu ta haife mai ta gama idda ya sake ta tana da ciki kafin ta kai ga haihuwa sai ya rasu kin gane shi kuma wannan ba sakin ce ba ya ɗauke matar shi ya kai mai asibiti lafiya lau kin fahim haihuwa za ta kafin ya je ya dawo tun da ai ba saki tsakaninsu sai mutuwa ya mai ya shiga jira ku jira makaranta gaba ta biyu ta haƙuri duba littafi tukunna almutawaffa an ha zaujuha wacce mijinta ya rasu walau qabla dukul ko da me ko da kafin ta tare ne ya sadu da ita in lam takun hamilan in dai bata kasance mai ciki ba bi arbata ashhurin wa ashara wa asharata ayyamin zata idda wata hudu da kwana nawa lil hurrati ya wa nisfiha al-rabi kuma lil amati baiwa wa jumlatu dhalika adunquli أن المرأة الهرة متئة إذا مات عنها زوجها إذا مزم تئرس سواء دخل بها يا سارد إتا أو لم يدخل هو بسارد إتا با خلا بها يا كي بنت الإتا أو لم يدخل هو بكي بنت الإتا با سواء كان كبيرة أو صغيرة كرامات كوبا با ولم تكن حاملة إن دي وتكسن شوى با ميشكي فإدتها إدت أربعة أشهر وتنوى hudu wa asharata ayyamin da kwana goma da kaulihi ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wanda suke rasuwa a cikin ku yazaruna azwajin su ban matan su yatarabbasna bi anfusihinna za su jira wata nawa wata hudu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su jira wata hudu da kwana goma an ummu atiya an annabi qala yake cewa qala take cewa kunna nuhina an nuhidda mun kasance ana hana mu mu idda alamar yitan akan kowane matacce ko babanta ne fauka falafin sama da kwana uku illa ala zaujin sai akan mai miji arba'ati ashhurin wa ashara wata hudu da kwana nawa kwana goma wa an ummu habiba qalat take cewa sami'tu rasulullahi yaqulu nadi annabi yana cewa la yahillu limar'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ba an tuhidda alamar gitin ta idda akan matacce fauka salatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai akan mai mijinta fa inna ha tuhiddu alaihi za ta idda akan mijinta arba'ata ashurin wa ashara wata hudu da kwana nawa kwana goma qala ibn al-munzir ibn al-munzir ya ce wa ajma'u anna anna iddat al-hurrati al-muslima malamai sun yi ijima'i iddar mace ya allati laysat bihamilin wacce ba ta da ciki min wafati zawjiha daga lokacin da mijinta ya rasu arba'atu ashhurin wa ashara wata hudu da kwana nawa goma madakulan biha an saru da ita aw ghayr madakulan biha ko ba a saru da ita ba sagiran karama lam tablug bata balaga ba au kabiratan ko babba kad balaga wacce ta balaga قال ابن قدامة ابن قدامة يتي أجمع أهل العلم ما أبو تا علمي سن إجماعي أن إدة الحرة المسلمة إدة رئامة مسلمة غير ذات الحمل والتبات التي من وفاة زوجها دقى نسور مدينة أربعة أشهر وعشرة وتهؤل دفانا نوى وما مدخولا بها أنصار الإيتاء أو غير مدخول بها قوة أصار الإيتاء سواء كانت كبيرة بالغة babba ce ta balaga au sagiratan ko karama lam tabul ko wacce bata balaga ba to qauluhu nan ne nake so mazo fa in in lam takun hamilan in bata kasance mai ciki ba fa in kanat hamila in ta riga ta kasance da ciki ne to faqad sabaqa al hadithu an iddati al hamil yadda kika faɗa haka abin yake tunda ta riga daidai lokacin an gane mutuwa ta riga ta zo ga ta da ciki sai to mata riga ta haihu shikenan idda ta riga ta yi ta tsari wa bayanu amriha da kuma bayanin al'amarinta ana ganewa an fahimta amma in ba ta da ciki ne to za ta jira arba'ata ashurin wa ashara amma tun da ciki a daidai lokacin kuma ta haihu mutuwa ya riga ya zo in dai ya riga ya mutu sannan bayan ya mutu ne ta haihu to shi kenan sai dai yanzu ban musan wanne ne ya riga wani walawa shi ne da ya je ya dawo kafin ya je ya dawo ta haihu sai bayan da ya mutu sannan ta haihu sai da ya mutu sannan ta haihu shi kenan azifatul azifa laisa laha min dunillahi kashifa ko fa shi yasa nake kake sauri ne kin gane malali na kana nuna lokaci yayi ne ba na tashi ba fa akwai tsarin yadda muke yin karatun ne